da yusuf al-kai sakandare a littafin riyadu salihin ba mu bushe ba muna karatu a cikin babu fadlin du'a babu da yake bayani game da falalan addu'a da kuma karanta wasu hadisai da suka zo da annabi sallallahu alaihi wasallam na wasu addu'o'i da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin su yau da kullum za mu tashi daga hadisi na dubu daya da dari hudu da tasa'in daga cikin hadisai na riyar salihin wanda kuma hadisi shi ne hadisi na ashirin da shida a jerin hadisin da suke cikin babin da muke cikin sa وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعاء داوود صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد رواه الترمذي وقال حديث حسن وانا حديث انك ابوشي لوجن سيدنا ابو الدرداء جند بن جنادة الله شكارا مسيدا yana cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace kana min du'a'i Dawud sallallahu alaihi wa sallam ya kasance daga cikin addu'o'in da annabi Dawud alaihi salatu wassalam yana yin su annabi Dawud alaihi salam yana cewa اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك ya Allah ni ina roƙonka ka bani soyayyarka a cikin zuciyata in so ka in shagaltu da kai in bi umarninka da kuma ka cusa min son duk wanda ya kasance yana son ka ma'ana ka cusa min son waliyanka da salihan bayi a gare ka والعمل الذي يبلغني حبك يا الله إنا روحك لكباني كشوك تمسى من توفيقي نين أيكتا أيكي نا الخير وأن ذيكيني زواج زواج سويك اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي يا الله كسني سويك كسني أبوشي أتا إن صوك في يد رينا da kuma fiye da iyalena da kuma fiye da ruwa mai sanyi a lokacin da ana tsananin bukatar ruwa mai sanyi a cikin zafi fasonka a gare ni ya fi min haka wannan hadisi yana daga cikin addu'o'i na annabi dawud alaihi salam to shi kuma duk wani abun da ya kasance annabi daga cikin annabawan Allah ya yi sa na addu'a ko na roƙon Ubangiji ta'ala ko na kira zuwa ga Allah ta'ala ana ce da shi shawar man qablana shari'ar annabawa da suka riga mu to shari'ar annabawa da suka riga mu ko a cikin menene a gare mu al'ummar musulmi al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama shari'a ce sai abinda ya zo dalili ya zo da shi daga wajen Allah ko wajen annabinsa sallallahu alaihi wasallama an shafe an shafe mana aka ce wannan ba naku ba naku to amma duk wanda ba a shafe ba to shara'ar ku shara'ar mu ne za mu ɗauke ta mu yi aiki da ita sai abinda Allah ya bayyana mana a Qur'ani ko annabi ya bayyana mana a Qur'ani cewa wannan ya shafe su kuna gane abin da nake nufi saboda haka wannan addu'a yana daga cikin addu'o'in da ya kamata musulmi ya yi riko da shi ya haddace shi ya yi aiki da shi saboda amfanin da yake cikin sa annabi dawud yana cewa ya allah ni ina roƙonka da ka cusa min sonka a cikin zuciyata son ubangiji subhanahu wata'ala alama ce na imanin mutum kuma ma'anar son ubangiji subhanahu wata'ala shine kadaita shi a cikin tauhidi kadaita shi a cikin ibada da kuma bin umarninsa da shagartuwa da shi da mai da hankali da zuciya ga baki ɗaya akan abin da Allah ta'ala yake so ai wannan shine ka'idar idan mutum ya so wani ai ba zai so ba ya bakanta masa rai ko ya bata masa yana kokari kullum ya ga ya faranta masa rai to Allah ubangiji subhanahu wata'ala in har musulmi mutum ya shagartu da su Allah to ba za a kalle sa ba inda ake sabawa Allah ba za a kalle sa ba inda aka Allah ta'ala ya zana masa doka ya haramta to musulmi mai son Allah ba zai kai kansa zuwa ga wannan wuri in kuma tsotsai da shaitani ya sa mutum ya fada duk lokacin da ya tuno da Allah sai ya cire hannunsa ya tuba ya koma ga ubangijin subhanahu wa ta'ala ai ba zai yi ba kai da awar son Allah kuma kana saba masa wannan ba zai taɓa yiwa ba in kana son Allah to sai ka bi umarninsa bi umarninsa kuma shine farko shine tauhidi na biyu kuma shagaltuwa da Allah ka shagaltar da harshenka da zikirinsa da ambatonsa da zuciyarka cikin muraƙabarsa mutum ya kasance ko da yana cikin jama'a yana hangar Allah kasancewa suna yana cikin jama'a baya manta da umarnin ubangiji subhanahu wataala yana kiyaye maganganunsa yana kiyaye gannansa yana kiyaye jinsa saboda Allah yana tare da shi haka ma idan ya kasance shi kadai yana shakaltuwa da ubangiji subhanahu wata'ala wannan shine alamar cewa mutum yana son Allah ana gane abu da nake to haka kuma yana daga cikin ni'imomin ubangiji subhanahu wata'ala mutum ya so wanda Allah ta'ala ya so wa hubba man yuhibbu wanda Allah ta'ala ya so sune waliyansa sune salihan bayi ka shagaltu da son Allah da sun salihan bayi alama ne na imani wanda Allah ya so ya jarrabe shi sai ya fitino da kiyayya da adawa da son wanda Allah ta'ala yake so duk musulmin da yake la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya birni umarnin ubangiji subhanahu wataala ya zamanto abun so ne ga Allah Allah yana son sa Allah ya zabe sa ya ba sa imani to sai kai sai ka so shi so shi daidai gurgudu abin da kake gani kana so wa kanka sai ka so maka ana gane abin da kake nufi sannan mutum ya roƙi ubangi subhanahu wataala kullum Allah ya bashi tawfiqi ya bashi tawfiqi ya kimsa masa shiriya ya bi umarni ya aikata duk abin da zai kesa zuwa ga soyayyar ubangiji ta'ala al'amal alladhi yuballighuni hubbak wannan kuma wato tawfiqin na ubangiji subhanahu wataala ya shiryar da zuciyar mutum ya shiryar da gabakon mutum ya ba wa mutum tauƙiƙi ya sassauta masa aikin alkhairi kullum baya masa nauyi ana ganewa to da haka kuma sai mutum ya faɗa a cikin jerin waliyan Allah ta'ala wanda Allah yana son su sai yake Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi ya Allah ka sanya soyayyarka a gare ni ta komai yadda nake son raina yadda nake son raina in so ka ya Allah fiye da haka kuma in so ka fiye da yadda nake son iyalaina ƴaƴana da matana da kuma in so ka ya ubangiji subhanahu wataala fiye da yadda nake son ruwa mai sanyi a lokacin da ana tsananin zafi ana buƙatar ruwa mai sanyi in ga son ka in yafi min haka ana fahimce ni da kyau ya zo a cikin sahihin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama idan Allah ubangi subhanahu wataala ya so bawansa sai ubangi ta'ala ya shelanta wa mala'ikan jibril ce ya mala'ika ni na so bawa na wane kai ma sai ka so shi mala'ika jibril sai ya so shi sai ya shelanta wa dukkanin mala'iku ya ga musu cewa ya ku mala'iku Allah ubangi subhanahu wataala ya sanar da ni yana kaunar wani saboda dukkanin kuma da mala'iku kaunace shi mala'iku duk za su so shi sannan za a sokar masa da soyayya da karkuwa a doron kasa sai halittun ubangiji subhanahu wata'ala su so shi halittun ubangiji subhanahu wata'ala dinan ba dole bane su zama to ɗan adam kadai Allah ta'ala yana da halittu da yawa banda ɗan adam ana ganewa cikin su wanda akwai da kuke gani akwai da ba ku gani na ku bi ma tusir wa ma la tusirun to sai Allah ta'ala ya sanya masa karbuwa a cikin doron kasar sai ya ji cewa wato ibadar Allah subhanahu wa ta'ala ta yi masa sauki ba za ta yi babu kasala babu nauyin jiki Allah ta'ala zai kiyaye shi ba zai afka a cikin wato masifu na zunubai da sauransu kullum yana kan shiriya kullum yana kan tafarki mai kyau alama ne Allah ta'ala ya so shi ana gane da kyau haka annabi dawud alaihi salam yana yi kuma haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba yana yi annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar mana mu kuma insha Allah Allah ta'ala ya ba mu tawfiki da mu haddace wannan mu yi daidai gurgurdo ma'ana mutum kullum ya roƙi ubangiji subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya datar da shi wajen soyayyarsa wajen ya so Allah ya shagaltu da wanda Allah ta'ala ya so su kuma ya roƙi ubangiji subhanahu wata'ala ya tabbatar da zuciyarsa ya tabbatar da da da gafafuwansa ya aikata duk abin da Allah ta'ala yake so ya sa soyayyar Allah da soyayyar ma'aikinsa sallallahu alaihi wa sallama sun yi masa komai a duniya an kwace ni jama'a hadisi imam tirmidhi ya ruwaito shi kuma yace hadisun ne hasan وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظوا بيا ذا الجلال والاكرام رواه الترمذي ورواه النسائي من رواية ربيعة بن عامر الصحابي قال الحاكم حديث صحيح الإسناد سيدنا أنس بن مالك الله شكره سيدنا شيخ محمد صلى الله عليه وسلم يجي ألظوا بهذا الجلال والإكرام ألظوا بمعنى وتدومة لأقوى أبنجي سبحانه وتعالى da wannan kalima ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram ma'ana ku shagartu da ita ya zama to cikin zikran ku cikin addu'o'in ku akwai wannan ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram addu'a ne mai albarka addu'a ne mai falala ya kunshi yaba wa ubangiji subhanahu wata'ala da siffanta Allah subhanahu wata'ala da duk siffa ta kamala da korewa wani subhanahu wa ta'ala duk wata siffa ta naqasu ya zal jalal wato ya ma'abocin jalal wanda ke nufi da jalal shi da duk wata siffa ta buwaya da ɗaukaka da ƙarfi da samun iko da yin yadda ya so ya ga dama da kuntata wanda yake so ya kuntata shi danne wanda yake so ya danne shi hana wanda yake so ya hana ɗaukaka wanda yake so ya ɗaukaka ya bayar da wanda yake so ya bayar ya hana wanda yake so ya hana wanda yake da cikakkiyar iko a wajen sarrafa al'amuransa shine ma'ana aljalati wato siffofi na abin da ya shafi wato ɗaukaka da buwaya da ƙuntatawa da ɗaukan fansa da samun iko da rinjaye akan dukkanin halittu كان معنى الجلال الإكرام يا ذا الإكرام وتصفة تلك تصفه في نأب النيشة في رحمة da tausayi da bayarwa da suturce mutum da yafe wa mutum zunubinsa da ba shi abin da yake so wannan shine ikram wajen kuma jalal wannan kuma ikram kamar aljalal wal jamal an gane abin da nake nufi to duk waɗannan siffofi ne na Allah subhanahu wata'ala shine ya siffanta da wannan kuma shine ya siffanta da wannan shine ya siffanta da siffar ɗaukaka waya ƙuntatawa da azabtarwa da hanawa da da ɗaukan fansa da yi wa wanda ya saba masa magani da aje masa haddi da iyaka ba abin da yake gagaransa siffata aljalal kenan siffatul ikram kenan siffatul jamal yafewa sitircewa da bayarwa da rubufi da bin mutum sanu da hankali duk wannan siffa ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ya siffanta da ko saboda haka abbato ubangiji subhanahu wa ta'ala da wannan kalma yana dauke da alkhairai da yawa kuma wannan shine tauhidi shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu da cewa mu shagaltu da ambatonsa da wannan kalma ya zal jalali wal ikram ya zal jalali wal ikram kuma yana daga cikin sunayen ubangiji subhanahu wataala da malaman sun yi magana a kan su cewa akwai ismullahi al'azam a cikin su yana daga cikin sunayen ubangiji subhanahu wataala wanda aka ambace al-ismul a'zam a cikin su kuma hadisi yana nan sahihi ibnu hajar al-asqalani ya ambace shi a cikin fathul bari annabi sallallahu alaihi wasallama yana wuce wasu yake wani daga cikin sahabbansa yana addu'a yana cewa Allahumma ya dal jalali wal ikram sai annabi sallallahu alaihi wasallam magana ya kare ka roƙi Allah da abin da yake so da sunan da yake so saboda Allah ya amsa maka ana gane wani kyau saboda haka to me yasa a cikin wuridansa da zikransa da addu'o'insa na yau da kullum ya zama ya zal jalali wal ikram a ciki ko da kaɗan ne saboda kwatanta umarnin annabi sallallahu alaihi wasallama na cewa alihu zo ya zal jalali wal ikram sannan kuma saboda alkhairai da suke cikinta da kuma tauhidin da yake cikinta sace da kyau jama'a hadisi imam tirmidhi ya rawaito shi kuma yace hadisi a kuma imam an-nasa'i ma ya rawaito shi daga hadisi na rabi'a ibn amir as-sahabi a maimakon sayyidina an قال الحاكم النسابوري اشكم مصدر كنسا حديث صحيح الاسناد الض بكسر اللام وتشديد الضاء المعجب معناه الزموا هذه الدعوه واكثروا منها كما يتم في شرحه وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا قلنا يا رسول الله دعوت بدعاء كثير لم نحفظ منه شيئا فقال ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله تقول اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله رواه الترمذي وقال حديث حسن wannan hadisan karɓo shi da wajen sayyidina abu umamata albahiri sudai ibn ajlan daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama Allah shi kara masa yadda yana cewa manzo sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a da addu'o'i jewa wata rana yayi addu'a ya karanta addu'o'i jewa yake tsaba yawan sulam nahfaz minhu shay'an wa muhaddace komai ba daga ciki sai muka ce da shi ya manzon Allah da auka bi du'a'in katir kai addu'a da addu'o'i cewa dan da hawan min shi mu haddace ko ba shi wannan ya nuna tsananin kodayin da sahabbai suke wa karatun da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake musu kowa kowa ko addu'o'i da yake kodai suke su haddace abin da suka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to rannan kuma abun ya gagara sai suka gaya masa ba mu haddace komai ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake da su ألا أدلكم على ما يجمع ذلك كله وذاك صوبة إن جاء أقوى وتؤدوا أن يكون هذا الشيء يا جماعة هذا دك أدوا أن نايم يوانينا تتأكد ne. amma kuma ya haɗa duk abin da na yi shi jiya wanda ba ku haddace ba kawai ku haddace wannan ya ishe ku yake da su ku ce Allahumma ya Allah inni as'aluka ni ina roƙonka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ina roƙonka da daga daga duk wani alkhairi da annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya roƙe ka da shi ina roƙonka da duk wani alkhairi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema a gare ka ka bani wannan alkhairi sai magana ya tsare ka isa daga yanzu har kiyama har shekaru ɗaruruwa masu zuwa ka nemi daga wajen mun subhanahu wataala abun alkhairi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema ka isa ba annabi sallallahu alaihi wasallam alkhairin da bai nema daga wajen Allah ta'ala ma kansa da al'ummarsa to a takaice ka ce ya Allah ka bani duk wannan alkhairi da annabinka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nema daga gare ka ko baya gagara ubangiji subhanahu wataala ya baka daga cikin alkhairin da annabi ya nema an baka ce ba wai duka alkhairin da ka ba wa annabi ba amma a baka kaɗan daga cikin abun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema kaɗan din nan ya ishe ka duniya da lahira da lahira ya ishe ƴaƴanka da zurriyarka da jikokinka da tabbatu kunnuwanka da ma wanda suke tare da kai za su ci wannan albarka daga cikin alkhairi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya nema daga wajen ubangiji subhanahu wataala Allahumma inni as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa a'udhu bika min sharri ma sa'adaka minhu nabiyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya Allah ina neman ka tsare ni tsarin ka daga duk wani abun da an sharrin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi ka tsare shi daga shi duk wani sharrin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji tsoron sa ya ce Allah ka tsare shi ka kare shi daga sharrin sa ya Allah ni ma ina neman ka tsare ni daga wannan sharri kana ya kare sharri na duniya da sharrin lahira da sharrin kabari da fitintunu da ka san su da wanda baka san su ba fitintunun in adam ne fitintunun aljanu ne fitintunun mahassada ne in adawa ne matsafa ne masu ido ne masu tsafi ne mai tsiri ne da wanda ya soka da wanda ya kika da wanda ya kulla ma duk waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ne Allah ya tsare shi daga sharrin su wanda ka in ka roki Allah ta'ala da wannan addu'a ka nemi khairar dunya wal akhirah kuma ka nemi Allah ya tsare ka daga sharrin duniya da lahira an gane da kyau sai ce wa antal musta'an kuma ya Allah kai ne abun dogaro kuma kai ne abun taimako ma'ana duk wanda ya dogara da kai ya tsira wanda ya nemi agajinka da taimakonka ya samu taimako wa alaikal bala kuma ya Allah kai ne fa a gare ka isarwa mutum abun da yake so idan mutum ya nemi abu to kai kana da cikakkiyar iko ka ba sa duk abun da yake so baya gagaranka wala haula wala quwwata illa billah babu wata dabara ko babu wani iko da mutum zai iya yi shi sai na Allah in ba na Allah shi ke dabarar mutum da karfin sa ba inda za ta kai sa sai mutum ya yi ta buga dabara ya yi ta shiga nan ya fita ba abin da zai tsina na amma in an hada da dabarar Allah da ikon Allah to sai dan kadan Allah ta sai sanya albarka sai kaga dabaru ka su yi ma amfani an fahimce da shi jama'a rawahu tirmidhi qala hadithun hasan hadisi na ƙarshe a cikin babin daga sayyidina Abu Mas'ud a Abdullah ibn Mas'ud yana cewa an ibn Mas'ud radiyallahu anhu qala kana min du'a'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار رواه الحاكم أبو عبد الله وقال حديث صحيح على شرط مسلم وانا حديث سيدنا عبد الله بن مسعود يرويته شيء Allah shi kara masa yadda yake cewa yana daga cikin addu'o'in da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin su yau da kullum Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Allahumma inni as'aluka mujibati rahmatik ya Allah ne ina roƙonka ababayen da za su kai ni zuwa ga rahmarka ababen da za su wajabta man samun rahmarka ina roƙonka ababen da za su sa'in cancanci samun rahmarka to waɗannan ababen su nake roƙonka suka bani su saboda kai ubangi suwa na wata da kace a cikin littafinka wa rahmati wasu a kulle shi rahmata ta yalwaci komai ta ishe komai amma kuma ba a banza ba za a bayar da ita ba yake fasa aktubuha للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون wannan rahama za mu wajabtar da ita ne mu bayar da ita ne ga wanda sun kasance suna da takawa sun yi imani sun yi tsoron Allah sun bi umarni ubangiji subhanahu wataala to suturar Allah ta'ala da rahmarta za ta ishe su duniya da lahira babban rahmar ubangiji subhanahu wataala shine suturar gobe kiyama mutum ya tashi yana tsoro kowa yana fargaba kowa yana tsoron fallasa saboda ranar fallasa ne hatta annabawa manzanni suna kuka suna cewa nafsi nafsi ba wanda ya isa ya ce a kawo mu wane ko in taimaka wane a karon farko kowa yana Allah Allah Allah kai tona ni kadai ni kadai a wannan lokaci wanda Allah ta'ala ya so masa alkhairi ya lullube shi da rahmat zai suturke shi ya gama samun ni'ima ana ganewa babban rahma da mutum zai nema daga wajen ubangiji subhanahu wataala ita ce rahmar kiyama da suturar kiyama wannan ita ce wanda Allah ta'ala ya nufe ta da fasa aktubuha lillazina yattaquna wa yu'tuna az-zakata wal ladina hum bi ayatina yu'minun sannan rahmar duniya anan Allah ubangiji subhanahu wataala ya sanya wa mutum albarka ya albarkaci rayuwarsa ya albarkaci addininsa ya albarkaci mu'amalarsa ya albarkaci tashinsa da zamansa ya ba shi lafiya daidai gurgudu ya bauta za ubangiji subhanahu wataala ya ba shi hankali ya ba shi sani ya ba shi zuciya rayayya ya ba shi kana'a yarda da Allah yarda da abin da Allah ta'ala ya rubuta masa ya ba saki ya bashi wannan imani wannan shiriya wannan rahama ce daga wajen ubangiji subhanahu wataala yana zaben mata wanda ya so daga cikin bayansa ana ganewa to shi ma wannan anan Allah subhanahu wataala ya yana bayar da ita ga wanda yake so shi ne ce Allahumma inni as'aluka mujibat rahmatik an fahimci ma'anar mujibat rahmatik anan jamilu jiddan wa azaima maghfirata kuma ya Allah ina roƙonka da azaimul maghfira wato wato ya kasance cikin waɗanda za su samu dace da gafararka wanda za su nufi neman yardanka su nemi afuwarka su nemi gafararka kuma nan da nan za su samu wannan dace kada ka sa in kasance cikin wanda in sun nemi toba ba za a amsa muku ba in sun nemi gafara ba za a gafarce su ba in sun nemi afuwa ba za a yafe musu ba ya Allah ba haka nake so ba ina ina so ka sani in zama to cikin wanda in sun fuskance ka sun koma gare ka da ka yafe musu za ka yafe musu da ka suturce su za ka suturce su da ka yi musu afuwa za ka yi musu afuwa ka sani cikin waɗannan masoyanka an fahimci mana wa azai mafratik wa salamata min kulli ism kuma ya Allah ina roƙonka da ka ka sallame ni mana ka tsirar da ni ka kiyaye ni daga faɗuwa daga kowane zunubi ka bani wannan isma ka bani wannan tawfiqi ka kimsa mun tsoronka takawa da kushu'i in kasance na yi nisa daga duk wani zunubin da zai sa in ji kunya a gabanka a gobe kiyama ka sallame ni daga wannan bala'i na faduwa a cikin zunubi ana ganewa ba abin da zai kunyatar da mutum a wajen ubangiji subhanahu wataala kamar da dokar Allah da faduwa a cikin abin da Allah ta'ala baya so zunubi yana kunyatar da bawa a gaban ubangiji subhanahu wataala saboda haka in Allah ta da ya so bawa sai Allah ta da ya kimsa masa a cikin zuciyarsa in kowane zunubi sai ya tsake shi ga kudin yadda zai iya ya zama to bai aikata su ba kuma nan da ya fada ya aikata kuma sai ya koma ga Allah ya tuba Allah ta da zai amsa masa tubar sa shine ma'ana wassalamata min kulli ism wal ghanimata min kulli ism kuma ya Allah ina roƙonka da ka bani ghanima ka bani rabona na arziki cikin kowane abu na alkhairi ka bani rabo na a ciki in zama to ina da cikin babban rabo cikin bayan kan da za su kula da sallah su kiyaye ta sallah ta farilla da sallah ta nafila in zama to ina da rabo a cikin nan ka sani cikin bayan kan da za su zama to da suna da rabo a cikin kula da azumi azumi na farilla da azumi na nafila ka sani cikin bayan kan da za su kula da wato ainihin kyautatawa bayan Allah cikin abin da ya shafi sadaka ta farilla ko ta nafila ka sa ya zama tun ina da rabo a wajen rike amana da faɗin gaskiya da cika alkawari da ambatonka duk wani abu na alkhairi shine albir duk wani abu na alkhairi da bayinka nagari waliyanka suna rige-rige a wajen neman yardarka da shi ya Allah ka sa ina da rabo a wajen aikata shi shine ma'ana wal ghanimata min kulli bir ke wasala'a wal fawza bil janna ya Allah ka sa in zamanto na rabota na tsira na haye da shiga cikin aljanna ba tambaya ba bincike wanda ja ta minan na da kuma Allah ka sa in haye in tsira daga sharrin faduwa a cikin wutan jahannama wannan shine rabo mai albarka rabo mai dimbin yawa Allah ta haka yake ce fa man zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz wanda aka nisar da shi daga wutan jahannama bai zo kusa da ita ba kuma an dauke shi an sake cikin aljanna babin ke ba wannan Allah ta da ke faƙar fasar da wannan ya rabota amma duk wanda bai samu haka ba to yana cikin matsala Allah ya raba mu da matsala rawahu al-hakim Abu Abdullahi an-Nisaburi a cikin littafin sa Musadraki kuma yace hadithu sahihun ala shart Muslim wato ainihin madan da Imam al-Hakim an-Nisaburi ya rawaito wannan hadisi a gare su a cikin Musadrakin sa waɗannan silsila na waɗannan malamai su ne wanda musulma yana ruwaito musu ba wai yana nufin wannan hadisi yana cikin musulun ba wannan hadisi baya cikin musulun amma ainihin shuyuwar da suke cikin asanin nasa musulun ma yana ruwaito musu malaman musulmi su ma amma bai ruwaito musu wannan hadisi ba sun ce da kyau shine ma'anan sharkul musulun ko sharkul bukhari wanda kana gani a cikin littattafai na hadisi Allah ta'ala ya taimaka mana abinda muka faɗa ya zama da sai Allah ta'ala ba mu ladansa wanda akwai kuskure kuma Allah shi ya fi mana shi za mu tsaya nan sai gobe insha Allah za mu ɗauki sabon darasi za mu karanta alhikamul afaiya mu kammala hikmar da muka koma bayani